ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حوله ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وكاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ni'imarsa da albarkarsa ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu da muka saba gabatarwa a kowace rana a wannan lokaci mai albarka muna fatan ubangiji ta'ala ya karba mana Allah ka samu daga cikin bayan ka yaddattu a wannan wata Allah wa'anda kake yadda da su a cikin wannan wata ka yahe musu Allah ka samu daga cikinsu ayyukan da muke gabatarwa na ibada Allah ka karba mana Allah ka yahe mana kurakuranmu da zunubanmu muna da cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda darasinmu na jiya mun tsaya aya ta nawa ne 61 za mu tashi 62 insha Allah muna fatan Allah ya fahimtar da mu hukunce hukunce kuma Allah ba mu damar yin aikin su to bismillah ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين to Allah madaukakin sarki a cikin ayar da ta gabata ya ce shine alqaidu fawqa ibadihi shine mai rinjaye akan bayinsa wanda yake aiko mana da mala'iku da suke kiyaye mu yace yayin da mutuwa ta zuwa ɗayan ku to manzanninmu mana mala'iku wayanda Allah yake aikowa domin ɗaukar rai za su ɗauki ran mutum ba tare da sakaki ba to idan aka ɗauki ran mutum ina za a yi da shi shi ne abinda ayar za mu tahi take bayani sun maruddu ilallah za a mayar da mu zuwa ga Allah duk wanda aka ɗauki rayuwar shi za a kai shi zuwa ga Allah ne gangan jikin kawai za a kai a sa a cikin ƙasa amma ruhin shi yana wajen wa yana wajen Allah idan ya so ya sanya ya cikin rahamarsa da jin kai da ni'ima tun kafin tashin alkiyama idan kuma Allah ya so ya azabta da rayuwar zai azabta da ita shine ma'ana sun murdu ilallah za a mayar da duk wanda aka ɗauki rayuwa ta zuwa ga Allah wanda shine maulahumul haq shine mai jibintar lamarinku na gaske in ka bi shi ma dai wayan shi zaka idan baka bi shi ma dai can ne da haka Allah ya ce ala ku saurara lahul hukum duk wani hukunci gaba ɗaya ka caukan yana hannun ubangiji tabaraka wata'ala idan ana maganar hisabi kuma wa huwa asra'ul hasibin shine mafi gaugawar masu hisabi inda ayi lissafi ne a tabbatar da matsayin aikin da ka aikata to a wajen Allah abu ne mai sauki subhanahu wata'ala da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya sa mu aikata alheri sai Allah ta'ala ya ce قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية mm.
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ubangiji ta'ala ya ce ulka gaya musu ya muhammad alaihi salatu wassalam man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wa ke iya tseratar da ku daga bala'in da ke cikin duhun sararin duniyar nan da kuma irin bala'in da ke sabka a cikin teku idan matafiya suna tafiya a cikin bato idan wani bala'i ya zo akwai abin da ake cin karo da shi a wannan sararin duniya na bala'i a cikin duhun dare haka akwai abin da ake cin karo da shi a cikin ruwa a lokacin da matafiya a cikin teku a bato suke tafiya idan bala'in ya zo wa yake iya kare ku da wannan bala'in a lokacin tada'unahu shi kadai ne kuke kira Allah Allah Allah haka zaka ji ana cewa idan kuna cikin sararin samaniya jirgin ku samu tagal-tagal wa za ku kira Allah idan kuna cikin mota kuna cikin gudu taya ta fita ko ta yi bindiga man ta da'una illa iyahu ba wanda za a kira sai shi kadai kuma a lokacin za ku roƙe shi ne tadarru'an cikin kaskantar da kai eh babu dagawa wa kufiyatan da kuma wato a boye a fili da boye za ku roƙi Allah da shi kadai ba wanda zai kira wani wanda ba Allah ba har ma za kuwa Allah alƙawali a lokacin da yin an jaina min hazihi idan Allah ya tsiratar da mu daga wannan bala'i to lanakunan na minar shakirin za mu zama daga cikin wanda suke godewa Allah akan ni'imar da ya musu da haka za kuwa Allah alƙawalin godiya idan har ya tsiratar da ku daga wannan bala'in to amma me yake faruwa Allah ya ce قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ubangiji ta lace kurka gaya musu Allahu yunajjikum minha Allah shi yake tsiratar da ku daga kowane irin bala'i a cikin ruwa ko a cikin sararin duniya ba wanda ke iya tsiratar da ku daga annoba ko masifa ko wani hadari sai Allah wa min kulli karbin haka duk wata damuwa in ka shiga Allah kada yake roko shi yake iya janye maka wannan damuwar duk duniya ba wanda ya sai yaye maka damuwa in banda Allah eh babu shi duk wani yanayin da ka shiga na damuwa to kuma gare shi a nan da mafita take amma wani wala bai iya cire maka wannan damuwar ɗarin ya yi kaɗan ya cire wa mutum bala'in da ke cikin zuciya shi kuma damuwa da tsoro da fargaba da tashin hankali da a zuciya suke allah shi yake warkar da ita da haka shi ne inarjikun minha yake tsayar da kowa min kullu karbin da kuma kowace irin damuwa da bakin ciki sun ma'antum ta shirikun Allah ta amma kuma sai a waye gari kuna shirka da shi mana kuna ma Allah shirka kuna canfi kuna tsahi sai Allah ta'ala ya ce قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم haka ne أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض Mm.
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allah madaukakin sarki ya ce kulka gaya musu ya Muhammad alaihi salatu wassalam Allah shine huwal qadir shine mai iko ala an yaba asa alaikum azaban akan ya aika muku azaba min foki kun ta saman ku irin zamanin annabi ruhu an sauka musu azaba ta ruwa daga sama da ƙasa zamanin annabi shu'aibu an sauka musu bala'i na ruwa wuta da aka musu Allah yana da iko sauka muku da azaba daga sama aw min tahti arjulikum ko ya saukar muku da wata azaba ta kalkashin ku ma'ana ai muku girgizar ƙasa kaga wannan ba karamar azaba bace ko a kifar da garin irin yadda aka kifar da mutanen annabi lutu alaihi salam duk Allah yana da iko haka amma ya kyale kuka zauna lafiya a yalbasa kun shi'an ko kuma ya sanya muku shi'a mana bangare bangare ku samu rabuwar kai wannan shine yafi zama shari idan al'umma ta samu rabuwar kai an samu matsala sai ga an fara cin juna an fara cin shi ku ci hala fara yaki da juna har a dauki makamai wayo zika ba'dakum ba sa ba sai Allah ya dandana muku wato bala'in sashe zuwa sashe wannan su kashe wayancan wancan su kashe wayancan dala ya gada ma zai iya turo kenan rabuwar kai da yaƙe-yaƙe a juna shi kashe bala'i ne wanda Allah shi yake da ikon ya ɗora shi akan al'ummar da ya gada ma za ka Allah ka raba mana rabuwar kai al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wanda daman ba makawa sai ta samu rabuwa ta fuskar aƙida da fuskar addini annabi ya gaya mana yace da yahudu da nasara sun samu rabuwa yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi 72 yace da sanonar al'umma ta ita ma za ta samu kashi kashi har zuwa 73 yace kullum fil nar illa wahida duka za ka kasu ta sai daya sabai suka ce wannan da yace waɗanda suka kasance akan abin da nake kai da sabaina kai ta bangaren akida da addini daman rabuwa wannan tabbas ne bayan za a yi mutane ya zama to suna kan fahimta guda idan Allah ma gamdakatar ya shayar da kai wato sunna sai ka ce alhamdulillah don shi ne addinin tsira shi ne addinin da annabi ya yi kuma sabon shi a kai ya ce ba wanda za su tsira sai furkatun najiya malkana ma ana alai wa sahabi wanda suka yi addinin su suka rayu akan abin da na rayu a kai da ni da sahabbai na waɗannan su kaɗai za su tsira amma duk wani ɓangare da wani kashi kashe to wallahi dukkan su halaka ne Allah ka raba mu da halaka to haka ɓangaren a rishin fahimtar juna mazala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi doguwar sallah wanda har abin ya bai wa sahabban shi mamaki ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ke cewa ya rasulallah laƙar sallaita lailatan salatan a wannan daren na ga ka irin wata sallah ta musamman ma sallatu ba ka taɓa yin wata irin sallah ba musu da haku taukacinta sai annabi ya ce haba saurara ka je wannan ita salatun ragabatun warhaba wata irin sallah ce ta fargaba da jin tsoro wanda zai ta domin sa'atu rabbi azza wa jalla fiya salasatu kisal na roki Allah abu uku a cikin wannan sallah an ba da biyu an hana mana guda abu na farko na roki Allah ne kai ya halakar da al'ummata da irin bala'in da yake halakar da al'ummomi baya kamar a ce ayi wani ruwa ya cinye duniya gaba daya al'umma manzo Allah ba za ta shiga cikin wannan yanayin ba kamar da aka halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam ko aka wani mala'ika ya daka musu tsawa irin mutanen annabi salihu kowa ya mutu ba za a yi wannan ba ko a sa wani mala'ika ya juye birni guda kamar da magarin na waye gari babu ita kwata-kwata a mata juyin waina alwa manzo Allah ta tsira daga wannan Allah ya bai manzo Allah wannan garanti ba za a musu wannan ba alayhi salatu wassalam da aka yana daga cikin abu na daya da aka bashi ba za a halakar da al'ummar sama da bala'i na bai daya yace na roki Allah madaukakin sarki kuma kada ya bai makiya nasara akan mu shi ma an bani din daga an ci nasara a kan mummune to da ɗan gari ne akan ci gari sai an samu a kowa cikinsu da suka zama munafukai eh su suka bada gwa amma ar ne haka karara dan yana jalfata ko Najeriya da makaman yaki ko dabaru ya zo fada musulmi ya ci nasara babu wannan cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi misali da an gari eh an ga misali da yawa a koma baya baya ba ma yanzu ba muri ba irin yanda America ta zo ta fada yakita mu dauka daga saddam kaga sai da gamu da yan shi alkasar shi musulmin kasar aka samu aka ci nasara kan shi afghanistan sai da aka amfani da irin su hamidu karzai yan kasar ne yan ciya aka zo aka rusa gwamnatinsu amma da aka suka rike wuta dole bala'i ya bala'i sai da aka basu kasarsu suna nan har yanzu suna mulki akan shari'ar islamiyya alqur'ani da sunna ba wani kwana kaga wannan kenan kenan har yanzu ne ba ci galaba a kansu ba mu diba irin suka dafi sai da ga mudumi da ya kasance kai hatta shugaban kasar da aka ce na Iran bincike ya tabbatar akwai hannun waɗansu manya-manya daga cikin 'yan kasar kai da su 'yan ɗan gari aka ci gari in ji malam bahaushe to maza Allah ya ce ya roki Allah kar Allah ya baiwa wani kafiri nasara akan muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bukata ma Allah ya bani ita a cikin wannan sallah me na uku na uku shine yace ya roki Allah kada Allah ya kawo rabuwar kan da musulmi al'ummar su za su yi fada tsakanin su yace to kuma wannan an hana ni gamanni ni ha wannan an hana ni kada Allah ya sanya bala'in al'umma ta tsakanin su zuwa sashi sace zuwa sace wasu yaƙi wasu ta wannan ne kuma sai dai kai hakuri Allah bai bashi wannan ba yasa kace ganin ba mu da haɗin kai duk yadda za a yi da za a ce mu samu haɗin kai ba yadda za a samu a karya mu amma rashin haɗin kai sai sami kullum hal arna kafin su rika samu nasara akan mu Allah kiyaye don haka Allah ya ce idan ya ga dama zai iya turo muku azaba daga cikin azaba shine ya sanya sashen ku zuwa sashe kowa ya dandani bala'in dan uwan shi ku yi fada tsakanin ku ayi jira-jira ko ayi yaki ba kakkautawa a kashe juna shine auyar bisa kunshiya shine Allah ya sa muku rabuwar kai da yaki a junan ku Allah ka hada kan al'umma musulmi to dai ne yaga an samu matsala hatta juyin mulki da ake a cikin kasashe ai su wancan daga nan suke bada umarni amma na kusa da kai ne zai yi duk yadda suke da karfi ba su iya zuwa su hada su ci nasara akan yawwa wannan alkawari na Allah to bala'i ne a ce an jarrabe ku da rashin haduwar kai ta haka wannan wani abu ne wanda yake da yawa ya bayyana a cikin wani rayuwa a kasashe a kuma gayyuka daban-daban mun ga da rashin haɗin kai ya kawo musu wargajewa mu diba irin sudan da haka sau a wargaza su saboda biredi suka yi zaga-zaga wa an kara biredi kudin da bai kai dala biyu ba yanzu birnin da ya zama to a jika ma ba za ka same shi ba mudiba da kasar tawar gari mudiba libya da aka zuga su a tsakanin suka yaƙi junansu suka ba da dama aka zo aka tunkuɓe shugaban aka kashe shi kisan walakanci yau mudiba halin yan libya da suke ci abinda ba su tsaman sa samu kansu to har kullum al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta shiga cikin kaskanci ta hanyar yakin da makiyansu za su yi musu illa sai sun sami rabuwar kai a tsakaninsu da haka mu yi kokari mu samu haɗin kai a juna hatta tafiyar mu ta sunna tana buƙatar haɗin kai galibi da yana tafiyar take da farko yanzu a ƙarshe ba haka bane wallahi shi yasa kake ganin sai dai Allah ya sauke kawai Allah ka mana sauki to shine Allah ya ce albisa kun shi anko dan ya dandana muku sashen ku zuwa sashe na azaba sai Allah ya ce mi gaba yawwa sai Allah ya ce kariba gani kaifa nasariful ayat taya muke caccanza ayoyi muke bayyana su ga mutane masu mi don ko kwa fahimci yadda al'amari yake sai Allah ta'ala ya ce na'am wa kallaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaykum biwakil sai Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun karanta da alqur'ani a yayin da aka zo musu da shi kuma shine hanyar daidai shine hanyar shiruwa wa huwa al-haqq shine bayani na gaskiya ba wata gaskiya wadda ta zo bayan alqur'ani babu ita ka samu wani bayani da ya zo na gaskiya kun babu shi cikin alkur'ani babu shi Allah ce kulka gaya musu lastu alaikum bi wakil ni ban zamanto wakili akan ku ba mana Allah bai kama zan Allah sai ya tilasta musu sun ba Allah ba abin da yake kan shi kawai ya bayyana musu daidai da ba daidai ba ya kira su akan tauhidi alaihi salatu wassalam kuma ya riga ya gabatar da wannan aikin da Allah ya aiko shi da shi sai Allah ya ce kulmi likulli naba'in مستقر فسوف تعلمون me yasa shi alquran da suka karanta da suka karyata da shikin nan Allah ya ce li kullu naba'in mustaqarrun duk wani labari yana nan tabbatacce a cikin shi ba wani labarin zaka rasa a cikin alqurani idan kana buƙatar bangaren shugabanci sai ka zo cikin alqurani zaka tara inda Allah ya bayani akan yadda shugabanci yake dalla dalla ka dauki kisar annabi Yusuf alaihi salam misali za a ga irin yadda abubuwa suka faru a cikinta akwai bayanin abin da shafi noma akwai bayanin abin da ya shafi kula tattalin arziki akwai bayanin abin da ya shafi wato yan'uwantaka da kuma matsalar za ka iya samun tsakaninka da danginka wannan kisar ta kawo maka wannan akwai yadda za a yi shugabanci duk wani abin da ka sani a cikin wannan kisar allah maɗaukakin sarki ya riga ya sa shi a cikin dan idan zamantakewarka ta samu wata illa daga cikin irin wannan illolin idan ka kallo da karanta sai ga mafita to zaka samu a kowane bangare alqur'ani yayi bayani bangaren likitoci alqur'ani yayi bayani bangaren mu'amala ta aure zamantakewar aure alqur'ani yayi bayani ya zaka mu'amala da uwayenka alqur'ani yayi bayani ya zaka mu'amala da waɗanda suke musulmi ƴan uwanka ko kuma wanda suke ba musulmi duk zaka samu da likul naba'in komai na labari yana nan tabbace a cikin alkur'ani kuma bayani na hakika wanda in kabir zaka samu mafita Allah ta'ala ya ce da sannu za su yi mummunan sani eh da sannu za su sun karyata da alkur'ani eh shi kuma labarin da ke cikin shi tabbatacce ne wa sawfa ta'lamun da sannu za su yi mummunan sani Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi wa in إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين yanzu wani aya sai take karantar da mu hatta zamantakewar da zaka yi tare da abokan zama da gurin majalisarka da kake zuwa kawo mai kuro a yi hira ga ladabi zara ayatul ladina yakuduna fi ayatina in ka tarda waɗanda suke kukutsa cikin ayoyin Allah ba su da komai illa zancen siyasa wane yayi kaza wane kaza haka babu wani zance wanda yake mai kyau wanda musulunci ya yadda da shi a cikin maganganunsu to fara da alwan kai ka kau da kai daga gurinsu ka tashi ka tafi kada ka zauna yanar ƙur'ani ya seta ka hatta majalisar zamanka ba kowace mace sai inda alƙur'ani ya zaba maka inda ba a yi da mutane ba izgiri wa musulunci babu shaci faɗi a gurin ba kaunar zur wa shahadatar zur maganganu ne ake nisaiti na ilimi wanda za ka karu duniya da lahira ta wannan shi ne gudun zama amma da katar da inda ake kukutsawa ana cin mutuncin addini ko ana izgiliwa wasu bayan Allah ko ana yi da mutane ko ana zancen da ba shi da amfani duniya balantana lahira da zaka bazancan balo mai amfani shi a duniya balantana lahira a gani kwalab guda ta ci suwa da su suka sa bi aikin banza ne da suka sa sai mi da suka sa sabi kuma babu abin da ya sauya kawai bakin shi kawai sun sabi to kaga irin wannan guraren da ka zo Allah ya ce kada ka zauna fa'ardu ba za ka taba zama cikin irin wannan majalisun sun ba hatta ya kudu fi harisun gairi sai kaga sun kutsa wani zance ba irin wancan ba ta yi shaidan ya bantar da kai majalisar ka ce tana ka zo ka zauna shi ne Allah ce wa'in ma yansu naka shaitan yayin da shaitan ya manta da kai ka zana gurin irin wa'annan mutane da ka gane a nan kake to halau dai fara ta kaudu ta shiga kara gaba kada ka zauna ba da zikira bayan ka tana da cewa wannan gurin fa ba hira kirki ake ba yanzu sai ka tashi kai mi ka kara gaba kada ka zauna ba a qaumun zalimin tare da waɗannan mutanen azalimi kaga sai Allah ya kira su mi azalimai suna zaluncin kansu da kansu ta hanyar bayanan da ba shine ya dace su yi ba ta hanyar maganganun da ba su da amfanin duniya balantana lahira ta hanyar maganganun da ba su lada a wajen Allah sai zunubi sai Allah ya kira su a matsayin azzalumai ce kadda ka zura tare da wa'annan mutane masu zaluncin kansu sai Allah ta'ala ya ce wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin dhikra la'allahum yattaqun yanzu sai Allah ya ce wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay baka da waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah baka da wani abin fada ko abin yi akan hisabin sanatashin alkiyama walakin zikira bakin gare kawai galgadi da wazi la'allahum yattaqun mai yiwa sa ji tsoron Allah kenan idan mutane aka waye gari sawa'un sun kiyaye dokokin Allah ko basu kiyaye ba to Allah ya ce bai dorawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani takalifi akan shi ba dangane da su walakin kawai zikira ya musu galgadi ya musu wa'azi ne karkashin wannan wa'azin da za a musu la'alla Allah ya ce ya taƙo da za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah sai Allah ta'ala ya ce wadarin ladina taƙadu min wadarin ladina taƙadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون yanzu shi kenan Allah ya ce wa zarar ladina takadu min dunihim wazarul ladina ittakazu dinahum la'iban wa lahawan ka kyale waɗanda suka ɗauki addininsu ababen wasanni manyan wasa da ƙananan wasa wannan ka bar su ka fita sha'aninsu kadda ka haɗa alaƙa da su saboda mai wagarata mun hayatu duniya rayuwar duniya ce ta rudar da su duk mutumin daga wasa na gaban shi ai shikenan ya gama yau baka da yake sai balo wani asalin lama sai je babban mutum ka gani na je a ga akwai karamcin hankali tare da shi wani ya kamata kai fi shiyatiri kai babban mutum har yanzu baka samu aikin yi ba kake je ka kare yaro ma dan bai san me zai yi bane yake je ka gani ta duk wanda ya ga shi rayuwar shi gaba daya abin da yake da muhimmanci wasanni manyan wasa da ƙanana Allah ya ce ka kyale shi ka fita sha'anin shi me yasa wa garatu mul hatir ya irin su rayuwar duniya ta rudar da su ne ba sa tuna lahira wanda yake tuna lahira ba shi da lokacin aikin banza da wasanni manya da ƙanana wa zakir bihi kuma ka yi mishi gargadi ko ka yi gargade su da alkur'ani cewa su yi hankalin an tabsala nafsun bima kasabat ranar da za a kama mutum da laifin abin da ya aikata ya rika tuna wannan ranar dan ba idan Allah ya danki mutum a ranar tashin alkiyama to laisa ita wannan mai rai din da za a damka a ranar kiyama laisa lahamin dunihi ko min dunillahi waliyun ba shi da wani Allah da zai zama ya jibinci lamarin shi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya kama shi da uba ko kuma azaba wala shafi'un kun ba shi da wani Allah wanda zai cece shi wanda za su yi ceto tabbas akwai su amma Allah yake bada uzurin a ceta shi kuma ya bada uzurin a yi ceto ne kuma ya damke ka to wa zai ceto ka Allah ya ce wa in ta'dil kullu adl la yukaz minha a ranar kiyama da mutum zai yi adalci mai rai za ta iya adalci daga kowane irin abin da yake na adalci Allah ba zai karba mata ba kenan da za ka yi abin daidai a ranar kiyama ka yi aikin maza dan da kake abin daidai Allah ya karba Allah ya ce ulaiikal ladina ubsulu bima kasabu irin waɗannan mutanen su ne Allah zai damke su ya kama su sakamakon ayyukan su munana Allah ya ce lahum sharabun min hamim ya daga cikin albishirin da Allah ya ce a baiwa mushrikai da kafirai suna da wani abin sha daga cikin abubuwa wa'ida suke tafasashe shine hamim abinda aka tafasa shi yayi zafi sawa'u ruwa ne ko wani acid ne ko me kuma an dafa shi yayi zafi shine abin sha ga kafirai a ranar tashin alkiyama da mushrikai Allah ya ce wa azabun alimin da kuma irin wata irin azaba wanda shi Allah shi ya san me nau'in azaba amma su ce azaba ce mai dafi ma'ana tana da guba a cikin ta me yasa Allah zai shayar da su zai musu wannan azaba azaba mai guba Allah ce bai ma kanu ya kafuruna saboda abinda suka yi na kafirci tsakaninsu da ubangiji a wannan rayuwar ta duniya ba su tuba kuma suka tuba suka mutu akan haka shi ne Allah zai musu wannan azaba Allah ya kare mu sai Allah ya ce qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الله مدعوك جسكي yake gaya mashirikai ko kuma abin da mashirikai suke gaya wa musulmi cewa intabiyu sabila na watar kudini muhammad ku ba hanyar mu ku bar wannan addini na muhammadu fa azza allahu azza wa jal allah sai sauka da wannan aya su mashirikai suke kamfaiwa musulmin da suke imani da manzo allah sallallahu alaihi wasallam wai su bar wannan hanyar su zo su bi tafarkin su shine tafarkin tsira allah ya ce kulka gaya musu cewa ana da umin dunin lahi za mu bautar Allah mu rika bautar wani Allah wanda ma la yanfa'una idan mun bauta mashi babu wani abin da zai amfana da mu a duniya balle a lahira ke rishin bauta mashi ma ba shi da illa dan wala duruna bai sai cutar da mu komai ba da haka idan muka bar bautar Allah mun yi asara dan nuraddu ala aqabina mun koma gidan jiya kenan mun koma hanyar mutakafirci ba da iza hadanallah bayan kuma Allah ya shirye da mu da musulunci ta ya za mu bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dawo mu rika shirka muna bid'a bayan Allah ya ainihin shiryar da mu idan muka haka mun zaman zo mun zaman to kallazi istawatu shaytanu fil ard kamar wanda shaytan ya ribance shi a ban kasa ma'ana ya kama ya hari kuma ya ci galaba a kansa dan Allah ya ce ku gaya musu cewa inna hudallahi huwal huda shiriwar Allah ita ce shiriwa hanyar Allah ita ce hanya tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tafarki duk wani wanda ba shi ba to wallahi dalal bata ne hudallahi huwal huda hanyar Allah ita ce hanya ma'ana shiriwar Allah ita ce shiriwa hanyar Allah ita ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka wa man yadillahu fama lahu min mudhur duk wanda Allah ya shirya da shi baka iya samun wani a duniyar da zai iya bata da shi shi yasa Allah yake cewa da Rasulullah sallallahu in taras ala hudahum fa inna la la yahdi man yudhur in kai kana kwadayin ma wayannan mushrikan su musulunta su yi imani to shi Allah baya shiryar da shi wanda shi Allah ya batar da shi da kansa kuma Allah bai taimakon sa to da haka Allah madaukakin sarki yake ga musu idan an kuka yarda kuka bar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun zamanto kallazi istahawatu shaytanu fil ard tamkar wanda shaytan ya kama hari a ban ƙasa hairan ya koma yana yake cewa yana cikin ɗimuwa musamman ma wannan mutum da ya gane musulunci kuma yanzu ya yi radda ya bari wannan mutum ya zama tamkar wanda shaidan ya ribance shi lahu a sahabin ya da'o dahu a kan haka ma kuma yana da waɗansu abakan da suna kiran shi ilal huda zuwa ga ainihin shiriwa ta Allah ma'ana suna ta mishi itina ka zo zuwa ga addinin musulunci ka zo zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka ma kuma ya kangare ya koma zuwa ga ainihin bautar gumaka ko kuma shirka ga Allah wannan ya zamanto daga cikin wanda shedan ya kai musu hari kuma ya ci nasara akan su ya ribanta shi ulka gaya musu inna hudallah huwal huda shiriwar Allah da ce shiriwa duk wata shiriwa in ba ta Allah ba ce bata ne Allah ya ce wa umirna linaslama li rabbil alamin lalle Allah ya umarne mu mai kauya zuwa ga ubangijin talakai shine Allah daya ba tare da mun hada shi da wani ba na daga cikin bayan ta Allah da bauta sai aiki na gaba shine mi wa la aqimu salata wa an aqimu salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun shi yasa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal wani aiki ne mafifici a wajen Allah bayan kalmar shahada ya ce a salatu alawarci ha ka yi salatu cikin lokaci guri diya idan Allah ya kama magana kaɗai tashi da bauta da tauhidi sai ka aiki na farko shine sallah bayan Allah ya umarci mu mai kauya zuwa ga mahalicin talakai ya ce wa raƙi mu salata kuma ya mana umarni mu tsaye da sallah sallah nan jama'a mu kula da ita wallahi mu rika ta kan ilimi kai zaman to mutum yana sallah kullun gaba gadi irin wanda muka tara iyaye da kakannin suna yi babbar matsala ne sallah ka iya ta ma akwai aiki sai ka gyara ta da kyau ka cire zuciyarka daga riya kar ku bance hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan riya sai ya kwatanta cewa mutum ne zai zo yana yin sallah amma da yaga wani sai ya ƙara gyara ta kaga ashe ko ka iya ta ba sai ka yi kokarin cire sum'a wa riya daga wajen aikin sallah kuma yace daya dayan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai koyon shi a wajen ta sallu kamar aitumuni yawwa ba za ka yi ta gaba gadi sai ka irin ta manzon Allah sannan Allah yake karba da haka yace wa alaqimus salata ya umarce mu bayan musulunci mu tsaye da sallah wata ku sadan mu ji tsoron shi ma'ana bi umarnin shi ya daga cikin tsoron Allah ibtisal awamirihi bin umarnin Allah sau da kaha duk wanda ka sani Allah ya ce ayi kai Allah ya ce a bari ka bari shine tsoron ubangiji tabaraka wataala kullum ka rika tanadin abin da zaka tarza gobe kiyama yawwa wannan ya daga cikin tsoron Allah wa huwa allazi ilayhi tusharun ubangiji ta'ala shine wanda a gare shi za a tayar da kuranar tashin alkiyama yawa kowa hisabi akan abin da ya aikata idan ka aikata alheri kaga alheri in kuma shari ka aikata shine za gani Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqq gaskiya ne wa lahu al mulku yawma ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير shikenan suratul an'am daman sura ce mai kira mutane akan aqida da tauhidi da kuma ayyukan alheri yanzu Allah yake kara ta'arifin kansa da kansa zuwa ga bayan shi yace wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai kuma ya halitta su ne bil haq da gaske dan tsayar da gaskiya ba ƙarya ko tuwatuwa a cikinsu ba wayo mai ƙulu akwai wata rana ko kuma ya halitta su ne a wurin da ya cewa sama kun zama faye kunu kuma ta zama kamar yadda ya so ya halitta ƙasa ne a ranar da ya ce kun ƙasa ke zama kuma fa yakunu ta zama kamar yadda ya so shine Allah ta'ala ce qauluhul haq wannan shine fadin Allah na gaskiya innama amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun al'amarin Allah in ya so abu ya zama ba wani wahala yake sha ba sai cewa abin zama sai ya zama kamar yadda yake so da haka wannan shine magana Allah ta gaskiya walahul mulku shi yake da mulki shi kadai yawma yafuku bisur ranar da malaika zai busa a cikin kaho ranar hisabi ranar tashin alkiyama Allah shi kadai yake da mulki a wannan rana dan zai fito yayi sadarwa yana cewa liman mulku yawm Allah zai yi tambaye cewa ina mai mulki a wannan rana malamai sun ce sai an yi kimanin tsawon shekara arba'in yana tambaya ina mai mulki kowa ya shiru ba mai cewa ni dai mai unguwa ne eh balle ka ce kai ne mulkin garinku dan ranar kin dillanci ce ranar da yawwa rigar sarki ta wacce ake ta ko ne kowa tsoro yake ce shi wani kyalkyal ne ko ya taba iko saboda kana jin tsoron tuhumar da Allah zai maka a wannan rana akan mulkin da kai da haka shi kadai ke da mulki a wannan rana kuma zai tambaya ina mai mulki a yau ya rasa ma bai bashi amsa sai bai kanshi amsa da kanshi ya ce mi lillahi alwahidil qahhar mulki gaba ɗaya yana ga Allah makadaici kun mai rinjaye da haka shine lahul mulku mulki na gare shi yawma yanfaku fisur a ranar busa qaho sannan sai ce mi alimul ghaibi shine ya san abin da yake boye duk abin da aka boye shi Allah ya san shi sama da wanda aka bayyana subhanahu wataala wa shahadatin kuma shi ya san abin da aka yi shi a fili kowa ya gani ya san abin da aka boye sama da yanda aka bayyana shi a fili tsarki ya tabbata ga Allah wawwal hakimin kuma shine mai hikima kai daga cikin hikimar Allah duk abin da ya tsara shi shine daidai da ka nemi canza abin to shikenan ka bata kuma shine al-khabir mai cikakken sanin da zai baka labari akan abin wanda aka same shi ya san abu amma kace yi bayani to ba zai iya ba to shi Allah yana da sani kuma yana da labari akan abu ga ya hada biyu ne kai ka iya sanin wani abu idan an ce me labarin abin baka sani baka san yadda zaka ba amma ka san shi misali yanzu aka ce ka zama da kici na san shi me tarihin shi da wallahi ban sani ba kaga kai alimu na baba kabiru bane ka sani amma babu wani labarin zaka bada to shi Allah cikakken sani gare shi kuma mai bada labari ne akan abin da ya sani subhanahu wataala daka ya kamata mu tsoraci Allah da wannan sufufi nashi masu girma sarki ya tabbata ga Allah sai Allah ta'ala yace wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yanzu Allah sai shigo mana da kissar annabin Allah Ibrahim kalilur rahman shugaban masu tauhidin duniya hatta annabi muhammad ta aka mashi mai fattabi millata ibrahima yawwa ka ta farkin ibrahim ita ce mai kirkir hanya dan shi bai kasance tare da masu shirka ba to ga annabi ibrahim nan da mahaifin shi mahaifin shi ba wanda mahaifin shi ya daga cikin manya-manyan mashirkan zamanin eh shi yasa wata rana ma sai ya ce mishi ai kai ma da zaka bi mu inda muke bautar kuma kaba da abin sai ya burge ka ya ibrahim ya ce to shirya mu je da haka janar da aka samu matsala ai ya ga yadda ake zawa ana girmama gumaka wani ya dafuwa mai kyau ya kawo wani ya kawo zuma wani ya kawo duk an tara musu nau'in abinci da abin sha kuma ba su ci ba inda da aka ce za a ɗan je wani guri a dawo sai ta ni bana jin daɗi kawai sai ya tsaye washe nan ke je nisa ƙim kawai shi kenan da suka yi nisa sai ya je ya ɗauko abinci sai kusan to gurin ya ce to alata to ci mana kai da ka je ba da ka ci alata gurin malalakum la tantiqun me yasa ba ku magana ku ci mana yaga ba gungin da ya ci mana bai ce ashe iskanci ne abin kawai sai dako ga tiri ya ruce su wallahi dai ya karkace su gaba daya daya kawai ya rage sai rata mai ga tiri a jikin shi ya suka je suka da suka ce kai kai kai kai wanda yawa allolin ma haka ya halaka man fa'ala hadha bi alatina annahu la min zalimin ba wanda zai aikata aika aika ga allolin mu illa sai ya zama daga cikin wanda ya zalunci cikin shi dan gumaka sa mai kohi yanzu suna mai kohi dami suka bari ya kashe su ka gani shi ne aka zo ake ta tattauna ya zai wannan ya faɗi wannan wani ya faɗi wannan shi ne wani tsohon zo ce a ku dakata wallahi sami na fata na ji wani matashi ne ya zukuru hu yana aibanta sai na zagin sai na cewa ba sa ceto ba sa komi to waye shi yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim ta to shikenan fatu bihi ala ayyun nas a da kashi gaban idan mutane kowa ce da shi aka zo kuma aka tsaye da shi gaban mutane an ta ba ta haza bi alaya ta kai kai wannan aika aika ga allolinmu ya ce a ba ba ni ba ne waye ya ce wannan babban nasu nan kutan bai shi ya yi a da suke ganin kuma gumkin ya za a yi sassa da yan washi ina yake nan kowa sa kai kasa yace ku tambaye shi in kun san yana magana suka maido mishi hansa suka ce a kai ma ka san daga dalanta ma haula yadqun ka san waɗannan allolin ai busa magana ce ah ya kuke ta kun gunki ya ce kaza gu- to waye waye ya faɗa kuke ta gunki ya ce a kamai nau'in mutum kaza zai sha jini gunki ya ce a kamai daba iri kaza to ya aka kuma yanzu za ku ce ba sa magana yace Allah wadaranku da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba sannan da ta yi zafi ta to ya kamata a ɗauki mataki matakin dai da aka shawara shine harquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin te kawai ku kone shi ku taimaki allolinku kaji alloli ne amma za a taimake su a ka sama allon gaskiya wani ko inda allon gaskiya ne ai shi ya kamata ya taimaka kamar da kai cin ruwa a indiya Eh.
ya dauko allan sha eh ka gani ko dan kana kar Allah ya halaka to ka gani wannan idan Allah ya baka gidar dogo ka zan musulmi wallahi shi da kake mamaki inda ba musulmi da kake ba za ka yi mamaki ba haka suka ce a kone shi a taimaki allolin in dai za a aikata to yanzu wannan annabin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam shine Allah ya dan kissanta mana labarin abin da ya faru tsakanin shi da mahaifinsa shine Allah ya ce wai zaqala Ibrahim li abihi azara ka tuna lokacin da annabi ibrahim ya faɗa baban shi azara ya zauna gurin baban yana mashi magana a hankali ya ce ya baba a take zo asnaman aliha gumaken da kuka sassaka da hannunku su za ku ɗauka a matsayin alloli abinda kuka yi shi ya ce kai baba inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wallahi ni ina ganin da kai da mutanen da naka kuna cikin irin wani bata wanda yake bayyana ne kar kuma ce na dama ya mashi wani wa'azi ko wanda ya zo ya zauna yake mashi maganganu an rama ya wa'azin yake
واذكر في الكتاب إبراهيم saboda tasirin wa'azin da yawa uban ne Allah sai ya ce wa zakur fil kitabi a ambata mutane labarin da ya zo a cikin littafin alqur'ani dangane da annabin Allah Ibrahim sai ya ce me ya faru إنه كان صديقا نبيا yace saboda shi annabi Ibrahim kana siddiqa mutum ne mai gaskiya matakar kololo gaskiya ce mutum ya zama to siddiqi ne sannan kuma yana daraja ta biyu nabiyan annabi ne sai wannan hukuma إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا shi ke nan ka sunanta abin ga baban a zaune ga ibrahim ɗan shi a kusa da shi shi ma a zaune to shi ne allah yake ba mu labarin abin da ya faru shi ne ya kira shi ya ce ya baba mana yana so ya ma ma'aikun nashi mai wa'azi ya ce ya baba mina da ayar da ka sha ba lima ta abudu ma la yasma wala yubsiru kaga wa'azi zai amma sai ke tabbe shi baba wai me yasa kake bautar abin da in ka kira shi bai jin ka kuma idan ka zo ka tsaya gaban shi fa bai ganin ka bautar da kake mishi kin nan wala yuguni an kashe a bai ya amfana maka da komi yau gida ai ba ce wane ba zai baka ba in baka da lafiya ba zai warkar da kai ba in baka da kuɗi ba zai baka ba idan wani zai kama ka hari ba zai kare ka ba me da kake bautar wannan abu kaga sai fara uban da me usulubin tambaya to da yake ba shi da amsa kaga sai mi sai da bakin shi ya kyale sai ya ci gaba da mishi wa'azi ya ce mishi mi يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا to shi kenan da ya gane uban da ba shi da hujja akan abin da yake sai ce to baba abin da nake gaya maka in ne kada ja'ani min ilm in dai ba ba fita a cikin abin da kuke dinnan ka zo ka ni Allah ya kawo mini ilimi ni Allah ya bani ilimi malami ya cika irin ilimin da kai baka da shi saboda ka abin da nake so baba fattabini kabini dauki shawara ta wallahi ahadika zan shiryar da kai siratan sawiya ta farki madaidaici wanda zaka shiga aljanna eh tunda dai wancan abin babu abin fada babu hujja babu wani dalilin da yasa to ka zo ka ne ka bi shawarar abin da nake gaya maka wallahi zan shirye da kai ta farkin Allah madaidaici wanda in ka bi shi har gidan aljanna uban da bai ce ko ya yi shiru ya ci يا gaba أبت لا تعبد الشيطان aha إن الشيطان كان للرحمن عصيا sai yake maganganu irin na girmamawa yake ya abati ya babana ka gani ko ai akwai girmamawa a ciki baba ya babana don ya ƙara nuna mishi soyayya da ƙauna da kuma cewa shi ma'aifin shi ne shi waɗanshi ne sai za ki ce ya abati ya kai babana za ta abu da shaidan wannan abin nan da kuke hau bautar shaidan da haka kadda ka zamanto cikin masu bautar shaidan inna shaitana shi kuma shaidan kin nan da kake jin labarin shi ba ba kallar rahamani asiya ya zamanto mai yawan sabo ga Allah mai rahama shi kuma Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne Allah yana daga cikin tausayin shi idan ka tuba baba duk abin da kai mara kyau din zai mai da maka shi zaman to lada ne saboda ka Allah na da tausayi baba saboda ka shi shedan kin nan da kake gani mai yawan sabo ne ga Allah mai tausayi a karka bauta mishi shi kenan sai ci gaba da ce mishi me يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا yace ya baba maganganun da nake maka ba reni bane ba na rena ka bane ba kuma cin mutunci bane inni akafu ayyama saka azabun rahman ko jin ina jin tsoro ne idan ka mutu akan haka an yi masaka azabin wata azaba ta zo maka daga Allah mai rahama Allah mai jin kai bai wa bawan shi azaba sai yayi dafi sai yayi mutu akan shirka tsoron da nake yi a waye gari mutuwa ta same ka akan haka an yi masaka azabin min rahman kuma azaba ta zo maka daga ubangiji mai rahama fatakun lil shaytan waliya sai ka zamanto abin zama tare da shaytan a gidan wuta wannan shi sa nake maka wani maganganun ba rena ka dai ba ba walakanci bane ba cin mutunci bane uban da yayi shiru yana saurara ashe zai yi tsiyar a zai yi tsiyar قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم kaji ita aragibun anta an alihati ya ibrahim Hmm. yanzu kai kana kyamar gumakan da namu ne ya kai ibrahim su kake zagi yanzu kai ma addinin na zamanin shine za ka zo min da shi a gabana ka ce gumaka ba sa ceto ba sa ji ba sa gani a ragibin an ta ana alihati kana kyamar gumakan nawa ne tsobarin gama kice da illam tantahi لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ya ce wallahi in baka bar irin wannan maganganun naka da wa'azin ba wallahi zan jajjefe ka zan sa a jere ka da duwatsu wasu malamai suka ce ya ce idan baka bari ba zan jefe ka da mummunar magana in ce kai dan shege ne ma ba dana bane ka san bakin walakancin uba ya ce ba dan ba dan shi ba ko ba haka ba ya riga ya gama jefe shi ya saka mashi mai sulkin da ya wargaza shi to da in lam tantahi la arjumannaka idan baka bar irin waɗannan maganganun ba wallahi zan jefe ka da mummunar magana a ce kai dan shege ne ba ba dana bane haka abin da nake so da kai wahadirni mariya ka kaurace mana zamani mai tso bana ma san ganin ka to kai kana baban ka wazi in kai ne ka mishi wazi ya faɗa ka zaka yi sai ka ce to salamu alaikum sai ka ce ta bara da ko ka dai ka kyale shi amma kaga shi sai ya faɗi waɗansu kalmomi masu kyau sai ta mi قال سلام عليك Mm.
سأستغفر لك ربي إنه كان بي bai yi حفيا hushi ba bai damu ba hankalin shi bai tashi ba sai ta salamun alaika ya baba baba amincin Allah tabbata a gare ka duk wani alherin duniya da lahira ina roƙon Allah ya tabbatar maka shi eh baba karka damu a hakan ma dai sa'ad sai furu laka zan je in ci gaba da roƙon ubangiji na ya maka gafara a gani ko ba ba ta da idan uwayenka sun gaya maka magana mai zafi ba ka hushi ba ka kaurace musu ba ka ɗauka mataki a kansu kaga in kai ne ya ka ɗauki mataki tun ya ce zai tsitsi ne mishi albarka ya ce ɗan shagu ne mashi ko ya sa a jefa shi da duwatsu amma duk da haka sai ce salamun alaikum baba amincin Allah tabbata a gare ka ya kai ma'afina zan je in ci gaba da roƙon ubangiji na ya gafarta maka sa'ar ta gafaru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan ci gaba da roƙon ubangiji na gafara a gare ka dan shi Allah mai karɓar roƙo ne eh kaga in kai ne sai ka ce to shikenan tunda ka ce daman tayin barka shikenan hada wasalam mu kwana lafiya ko mu huta lafiya amma sai bi bayan da maganganu masu kyau shine malamai suka ce wannan usulubin da Allah madaukakin sarki ya sanya ba komai bane illa dan ya koyawa ƴaƴa wata irin mu'amala ya kamata su yi da uwayensu in sun same shi ba musulmi ba ko kai ka gane addini shi bai gane ba to amma kai baka baban ka wazi ga ka da rowar tsiya baka taimakon shi a rayuwa kaga ya ko matsala ko to kaga shi zama yake wa ma'aifin wa'azi daki daki ɗaya bayan ɗaya har ta kai a lokacin da shi ma'aifin ya ce ya tashi ya bashi guri bai san gane shi amma da aka sai ce salamun alaika ya baba sa'ad ta gafi laka rabbi innahu kana bi hafiya amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai baba zan ci gaba da roƙon ubangiji na gafarta maka dan shi Allah mai karɓar roƙo ne sai Allah ta'ala ce mi وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي ya ce zan شقيا ƙaurace muku da ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba wa da urabbi zan je in ci gaba da bautar ubangiji na shi kadai mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya sanya irin roƙon da zan yi mishi ba zan taɓe ba mana yana nufin cewa zai ci gaba da roƙon Allah kila roƙon Allah nan Allah ya gafarta wa uban ya gane gaskiya amma kun san me ya faru wa ma kana suke faru Ibrahim li abihi وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه istighfarin ibrahim bai zama komi ga baban shi ba illa alkawali ne da yayi kuma ya cika kun gane bai zama komi ba bai amfani uban ba Allah bai iko kuma kan istighfarin ibrahim li abi yawan istighfarin da ibrahim yayi tawa baban shi Allah gafarta mishi bai zama komi a gurin uban ba illa alkawali ne da ya dauka kuma ya cika shi amma Allah ya ce bai gaba falan ba فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ai yayin da ya bayyana wa annabi ibrahim baban nan nashi makiyin allah ne karara dan wuta ne lokacin nan sai ya yi baran da uba sai ya dina roƙa mashi allah gafara to shi sa kai ma yanzu tunda ba wahayi aka maka kan uwayenka ba za ka ci gaba da roƙon allah ya gafarta musu ne ko malaifinsu za ka ci gaba da yi musu addan allah ya shirya da su shi ma ya yi wannan ne a lokacin da mai allah bai bashi tabbacin baban nashi makiyin allah bane ba amma lokacin da ya bayyana gare shi annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu lokacin sai ya barranta kuma ya fasa mishi addu'a ta haka wajibi ne ka wayanka addu'a suna raye ko sun mutu wannan yana daga cikin nauyin da ke kanka ka rika roƙon Allah ya gane da su gaskiya Allah ya shirya da su haka sahabbai suka yi abin wannan da kake jin labarin shi mahaifiyar tana daga cikin masu zagin manzon Allah farko duk abin da yake damun shi shi ga shi babban ɗalibi mai kaifin basira da haddar hadisin manzan Allah amma idan ya zo gida akwai matsala ma'aifin shi ta ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo gida ta zazzage annabi ta faɗi maganganu marasa daɗi sai ga shi ya zo gurin manzan Allah yana kuka ya ce ya rasulallah ka roƙa mana Allah Allah ya shirya mana da ma'aifiyata irin abin da take mini zuciyata har ta kasa ɗauka tana cin mutuncinka sai manzan Allah daga zai ce Allah ka shirya da ma'aifiyar Abi Hurairah ya ce wallahi da raja annabi ya faɗa ka kawai sai zuciya ta yi sanyi na ce kawai shi kenan an gama ya ce ina shigowa kwanar gida ya naji irin idan mutum yana wanka da gaugawa ai fata-fata ko ya ji naji ana irin wani wanka da gaugawa na ce to alhamdulillah ashe tuni imani ya shiga zuciyarta ashe tuni wankan tuba ne ina shigowa yana jiran ta hutu ta ci gaba da walakancin sai ga ta ta ce ya kai aba hurairah ya abdurrahman haka sunan shi ibnu sakar ko ai yanzu imani ya ratsa zuciyata ni ma ka kai ni gurin annabin ku sanar da ni abinda Allah ya sanar da shi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace a guje kuma sai na koma gurin manzo Allah halau da kuka ya zo da kuka dazu yanzu kuma ya zo da kuka wancan kukan na mene ne wannan kuma na me yawwa me bambancin su kullum na zo daga ba sai da bai bambancin kuka dadi hawayen kukan da mutum ya na takaici da bakin ciki zahi yake in ya so kuma zaka ji zahi a fuskarka kukan farin ciki da murna kuma shi kuma zaka ji sanyi kare to shine da ya dawo manzo Allah ya ce miki ya ka ta- ka zo da kuka kuma yace wallahi alhamdulillah Allah ya shirya da ma'afiyata kenan kai ma kullun ka rika addu'a Allah ya ganar da ma'afiyarka sunna ya ganar da mahaifinka sunna in sun mutu kuma Allah ya jika su ka ka rika daukar mataki a kansa kana ta haba kawai mashirkan banza kawai kafar me dadi a gare ka su dai wuta ne ka je aljanna ai ya fara dai kada uwayenka da kakanninka da diyanka da jikoki dukan ku aina aljanna wannan shine abu mai sauki kuma a gurin Allah Allah ka samu dace abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu